فسكت الله العرش وله ظهير فأمره ضربا بعبده فيه فما ولد العمل وهو بينه فدعا إليه كشف فيه ولكن على كيفة هيبة معمر مكان عبد دون مكفر لكان مكلفا لو تريه فيه جميع عرفاء ودون فهذا كالمريض والكيلبا جواب لنا من منزل تكلمت الليل وهي النبي بلا عميل قريب المنور نبي وطن بذاك ثمتيه وذلك يسري ووجهي لمكي فأنت نارا بآياتي ومعها لأنك إليه المصطفى خير القيمة لأنك إليه المصطفى خير القيمة لأنك إليه المصطفى خير القيمة رباني استدارا بآياتي ومعها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الهادي وعلى آله حق قدره ومجده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah yau za mu ci gaba da karatun yau muna sha uku ne ko da wannan wata ta Rajab hijiran shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma da hudu wanda ya daidai da uku a yi hudu ga watan biyu 2022 miladiyya annabi Isa alaihi salam idan duka yan uwa da suke biye da mu yau muna zama wannan karatu namu na diwani Allah ya ba mu iko mun kammala shi lafiya mun yi zama na tare kenan albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila da haka na'am zai na ta zama mu nasara kenan a wannan karatu na mu yi kiwani kafin mu shiga karatu muna ta'aziyya mu wanda suke biye da mu rashi da aka yi na yan uwa masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka ɗauki niyyar tafiya kuma almajiran maulin mu shehu tijjani dan faidan shehu ibrahim radiyallahu anhu sun ɗauki hanya domin zuwa wato madinatu kaula don ziyara zuwa can birnin senegal shi shiga kasan burkina faso sojoji suka musu ta'addanci da dangan an san motar ba shigo kasan mace da izini da suka da komai suka bi ciki suka dinga zaɓen wanda suka ga dama sannan suka kashe mana mutane ɗaya ɗaya har mutum goma sha tara da dukansu almajiran shehu ne kuma ɗan tijjaniya ne Allah ya masa rahama Allah ya sa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda suke wannan aiki Allah ya mana kaji kuma a ciki akwai babban annabi mu kuma abokin shi ne sai ni Adamu Abdullahi Yas wanda mutum ne mai himma gaya yana da guruf kamar yadda koyaushe muke faɗa wanda aka buɗe wannan guruf ɗin mai suna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan guruf ya buɗe ta aikin da ake a ciki salatin annan muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan grup aikin da ake kenan salatin annabi kare da rana eh kare da rana aikin da ake kenan salatin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya san wannan bawa ya kuma zuwa ga Allah yana da cikin wanda aka musu ne cikin jilla muna ta'aziyya ga dukkan musulmi dukkan almajiran shehu tijani da dukkan almajiran shehu rajiya da su Allah ya sada su da annabi Allah ya kuma tashi wannan ta'addanci da aka yi musulunci da su na gaba da mu da mu tashi har tunini a kuma diwani na farko da yake su na ya da aka shehu yana cewa محمد عبد الله بن شفي بشر من ملائكة به وهو صفة شفاعة للنقايل وليس بدين المتبع بحيه محمد لم يعرف غير إليه يجيب جميع الكون عن كونه محمد صلى الله عليه وسلم أنه محمد عبد الله shine bawan Allah shine Abdullahi bawan Allah duk wani bawa na Allah majazi an gane wato mu ana cewa bayan Allah ne bayan Allah eh mu bayan Allah ne na majazi amma hakikanin bawan Allah na mamman domin shi ne yake ba da haƙƙin ubudiyya wa Allah babu wani tsawa da ido da ta ko ta buɗe ko ta rufe wanda annabi ba cikin bautan Allah yake ba shi yasa ake ma har na bacci a cikin bautan Allah yake shi yasa shi ba ya ce huwa abdu haqqan shi ne bawa na ne amma duk shauran bayan Allah hadiman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am yawa haka sai ya aika fare ya kasance yana cikin Allah a dukkan lokacin yanzu dukkan lokacin yanzu ya da ka gairu mushabbahin bihi babu abun kamantawa da shi an gane gairu mushabbahi babu abun kamantawa da shi wajen ana so a gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kaman wani wajen kyakkyawan san wannan sai a ce kana so ka san annabi mutu kaman wani a shi babu abun da da'a kamanta shi da shi a ce dan kan yayin a ce maka bayani kan sa ko eh sallallahu alaihi wasallam laysa gairu mushabbahi bihi bashar babu abun kamantawa da shi wani mutum basharun wani mutum ya yi mushabban ji ba abun kamantawa da shi man rama zalika duk wanda ya nemi haka yace zai kamanta annabi da wani dan a gane kan amanzala yace ku sabbihi ka wautar da shi wannan wawa ne ma'ana ka tiro eh wawa ne sabbihi ka wautar da shi wa hu sifati shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam shi sifa ne shabbatu fa'ili shubra yake na kamanta shi da ismul fa'il eh ismul fa'il ka san shi eh al ismu fa'il ko ismu marfu'un ko eh yawa ismu marfu'un taqaddamuhu fi'il ko shi dama alanki ismul fa'il ismi ne mai rufa wanda taqaddamuhu fi'il ko wanda fa'il taqaddamuhu fi'il wanda fi'il ya gabace shi shi kafin ya zo aka ba da labarin kaga fi'ili an ta aiki kafin ya zo an ta faɗan sa an ta faɗan sa kamar da annabi Isa ya ce ya ci min ba je su hu Ahmad yawa to haka aka ba ka ba da labarin sa to shi zan ta fi'ili ya zo aiki ce ne aka ta faɗan misalin sa aka ta misalta shi dan waya iya gane sallallahu alaihi wa sallam da ba su su bai kuma shi marfu'i yana da kowa dan an ta marfu'i hakika abin da aka ɗaukaka shi abin da ya zama ɗaukaki kan abu shi ya zama a ɗaukace shi duk wani abu da ka san sani sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaysa bi shibil mustafa babu fa walaysa bi zama ba bi shibil mustafa kaman manzon Allah bi zama wani abu da yake kama da manzon Allah ba gairu aini sun ba ainihin sa ba eh sallallahu alaihi wasallam eh shi dama in ba ainihin sa ba to babu wani abu shi yasa da ƙarshe bayan sun ji wani nan gaba yake cewa da ali jamalu mustafa fa ajabtuhu bi dam'in kawabli min fuadi bukattai yace kan manzon Allah ya kiraye da ali jamalu mustafa kan manzon Allah kinga dana jamala mutum ce cikakken shi da ake cewa mace ana so Allah ya sa su mai gida kin ta jamilu jamilu kyakkyawa eh, jamilu kuma kyakkyawan namiji to shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne in kana so ka gane kansa sai dai a mutunta shi da kansa an gane sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mai suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wala ne a ba wanda ya san shi yayi ilahi in ba ubangijinsa ba na Muhammadu ba wanda ya san shi ba wani yace ya jiku jami'ul kauni jami'ul kauni ga baki ɗayan halitta ya jiku yana kuntata an hamul kaunihi da ɗaukar hakikar Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kauna na ka ce da a zuba mana annan Muhammadu ba za mu iya ɗauka ba ƙonewa da yanzu ra'ayi fahimta تعرف به الأقوى ومنصر تعرف به الأقوى ومنكر وتلزم سر لا يليق بقدسه محمد شمس الحاكمة لو ترسم وهو العلم المعروف عين تنزيه لنا كرما الكون تبي محمدا وذلهم والأعجاب من بعد كله محمد تعرف كيف تعرف سين هو أن هو الله تعرف يا بيان هو يوا فيه cikin manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya yi tajalli cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musa an san Muhammad na Allah in kana so girman ayar Allah to ga annabi Muhammad wannan kar wani jaki Allah ya ya fitin yadda an ce Allah ya fitin shi annabi Muhammad a shi kansa annabi Muhammad aya Allah an gane ma Allah ya fitin shi mu ayati na ko al-abadi wa fi anfusi kuma ya fitin lati ne wani al-ayati dare juya wani dare da rana akwai ayoyi ga mabuja hankali ayoyin wani na Allah yana gwada maka akwai wanda ya halitta halittar nan ba ta kai ta kawai gari ne cikin kanta ba to kaji ya ta annabi Muhammadu Allah ya bayyana cikin shi annabi manzo Allah ta arraba shi da hawo wa hawo mun kawo amma fa hakan annabi Muhammadu fa koyayye ne wa hawo mun kawo yana abu koyo domin hakikanin lamarin sa Allah ne kai wa hawo mun kawo ko wa hul alam shine wata irin tuta al-ma'ruf wanda ake sani wal alamun ma'aruf shine tuta shine alami wanda ake sani na ainihin sarrafi shine ainihin tsarkaka na Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dama alami ne an ce alami shine tuta ko idan aka jera tutoci kasashe kana ganin tutar kasan ku kasai to da aka aka jera halittar Allah ana ganin annan Muhammad shi na na da wani kuma da kagen ki kage ayan Allah ayatin kubra shi ne aya mafi girma na na mambo jama'a su ko ko Muhammadu a Muhammadu Shamsul Haqq Ok, yawa, to ai ya kuma bayani, ya kuce mun ai an yi tsallake. Yawa, to, to Muhammadu تعرف فيه الحق الله يتجلي cikin sa wawo munakkar yana kuma koye mutalka musirri shine shafaffan sirri eh shine mukalfai da nake fada salatin ta'arrufuna ya iyawu ne ya jawara da yake ce na nuri mutalka shine haske kunni da mushafiwa an gane ba ka ganin karshen sa to mutalka musirri shi abun shafa sirri ne wanda layarin baya gushewa da kudu cikin da tsarkin Allah baya gushewa da tsarkin Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a da to hadal kun yace jama'a da saddarrin wannan halitta abin da ba su nufi ke bishiya itatuwa duwatsu gini jinnai da shauran su ne jama'a da to hadal kun na wannan halitta tajri Muhammad ta san annabi Muhammad duk wani halitta da ka sani ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake kira bishiya ta zo yake kiran barewa ta zo sai yi magana komai yawwa jama'a da ta da kawai su gari Muhammad kazal azu haka a jamawa yawwa da jami'i na ajamawa din duka min ba gurbi bayan larabawa ajamawa duka min ba gurbi bayan larabawa manzo Allah duk wani yare na duniya sun san ba ne ya zama ko da ba su imani da shi ba sallallahu alaihi wa sallam kana karama alufa ko kana kara wani ba ta wajen magana kana karama alufa la da kulli asin وما غرب المختار إلا لنفسه ومنا أتانا مرسلا ووراه من الله مولى الخير عاد بخلقه وزكاه له في الأرض وهو بارد وكرمه قربا يعاد للجنس تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا أويا معروفا أما فينا كلمه an gane to ga yanzu aka ce ba jama'a da to hada kauli kauli da bin Muhammad ko kasan arqa min ajm kasan ujumu ay ajm kai ko ujumu nan yace eh haka kuma yawa haka kuma ajamawa da kuma ajamawan duka bin babu mene yawa bayan larabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun san bani sun san annabi Muhammad kuma ga jana ce tana kara kuma ya ɓuya amma fa yana sananne tana kara ma'arufa ya ɓuya kuma yana sananne an gane kowa ya san sunan annabi Muhammad wanda ran mutum bayani ya san Allah kafu yi ce maka ya san Allah ya rubi ce maka ya san Allah ya ruma wa shi kowa ne sai Allah ba ne aya sanin Allah babban al'amari bayan Allah ma ya ka zama nagari wanda yana Allah ba ya saman Allah sanin Allah ai hawan hawa ne inda yana Allah ba ya saman Allah ana tare ko na kara ma'arufa na sallallahu ya kuya kuma ma'arufa sananne kowa ya san sunan annabi Muhammad dabbobi ana kiran da su faɗi ita zuwa ya san yana tafiya a garin Makka shi ne tunani to Allah na san zuwa sun da ke da shi da manzo Allah a garin Makka ya zo ke kushi ne da salamu alaikum ya rasulullah salamu alaikum ya rasulullah sun san sunan annabi Muhammad sun san shi amma sanin sa ba da girman ainihin darajar sa wannan ne zaba kun bayan Allah na hakika kuma su ba wanda yake shi Allah lada kullu ake amma fa ma'rufan sanan ne ne lada kullu ake a gan a kuma ya tuya sanin sa ya kuma bayyana amma lada kullu ake da duk wani mai hankali duk wani mai hankali ya san wannan sunan annabi Muhammad ya ya zara ka zuwa maulidi aka yi bayanin manzala ta kai annabi bare ku ba ka shi ana faɗa daga dan su maka bare ku ba ko wanne ne ba wanne ba annabi ma bare ne sallallahu alaihi wasallam amma ulul fal mustar ibrahim ne ba fa a sanin manzan Allah haka ne wannan bai ne koko ne ko ina kula ba ba ba ba a sanin manzala sai da karan kansa sai dai ka san manzon Allah ta wurin darajar a ga wannan kamar na sake bayanin wancan baitin cewa yi basharu yawwa muna yanzu laifin shi ne Mustafa gairu aini ba fa abin da ke kanan kama da manzon Allah in ba ainihin shi annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan na atana haka ne ba ja wajen bugu فمنا أتانا مرسلا وغرام من الله مولى الشريعة بكله وذكره لا بالعبد وهو مراد أنجانا قربه قربيا للجنس فمنا فمنا daga gare mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana daga cikin mu ne mutane a tana ya zo mana mursalan kuma abun aikowa kana mursala ya zama ne yana aikowa ne na daga cikin ba na cikin mu aka aiko shi sallallahu alaihi wasallam ba ga aljinu aka aika shi wa wa rahmatu amma fa shi rahman Allah ne mu da ya zama na mun aika amma shi ganin matsayin da shi fa rahman Allah ne ma wa rahmatu shi za mu Allah min Allah daga Allah maulana kan wanda yake abin hukuncin halitta duka shine Allah kai yake azum mamaki ya tabbata bi kullihi da tabi'ul annabi Muhammad ko kuma bi kullihi hal shine halitta kullihi bi kullihi da halitta mamaki ya tabbata cikin tabi'ul annabi Muhammad kulki cikin ɗabi'o'i kuma ce da halƙi da mamaki ya tabbata cikin halitta in halittar sa ne kanta ya kare duka mamaki cikin kyau in ɗabi'o'in sa ne kyau dama nan da kulki ne ya ɗabi'o'in sa mamaki ya tabbata cikin girman ɗabi'o'in manzo sallallahu alaihi wa sallam wa zakawu rabbul arshi wa zakawu rabbul arshi ubangijin halitta wa zakawu ya tsarkake shi sallallahu alaihi wa sallam Bawo Ubangiji yana abun bayyana sallallahu alaihi wa yana ne bayyana amma Ubangiji halitta ko Ubangiji Ubangiji yana ne tserewa shi ne wakati tabari da tsoro na samu fifikon shekara shi ne na zamo shi ne na ɗaya shekara to wa Ubangiji yana ne fifita annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wa Ubangiji yana da fiko wa qarrabahu ubangiji ya kusantar da shi qurban wani irin kusanci wanda yake kuruwa da jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk wani mutum ana da jiki ne irin jinsi ba na na da jinsi ta da hu a jinas a wani karatu na na na na mace yara ka akwai jinsi wanda a ƙarƙashin sa akwai jinsoji to shi ya nan dama adami ne almutaka wulatin adami sahibul ashira shi ba mala'ika ba dan adam ko to yana da kusanci da Allah wanda ya kuri da shi duk wani mutum har annabawa ina fatan an gane karatu an gane karatu yana da wani kusanci a gurin Allah wanda ya kuri ko ya tsaro da duk wanda ba annabawa ba ya samu نعم
وما ولدنا عمل بعضيه أجرنا إليه ليس ولكن على الخلق فالله رحمة محمد لا تلعبه عن شرعه إذا لم أكذب كسره بجهوده جميع عين فائل ونكون كثير.
وما ولد الرحمن Allah fa bai aiwa Allah ya aiwa bai da ba hawa shi annabi Muhammadu sallam ubayyu shi bawan Allah nan suka ce ya zo da tasbihin da ubayyu dalila da kara shi ne an karamin bawan Allah a an ce tasbihi a larabci yana zuwa a yanayi guda uku yana zuwa dan kankanta mutum wannan ko wani dan karan bawa ne ba bayi ma shi dan karami dan kaskanci ce yana zuwa don malakanta ba littafi shi ne yana zuwa kuma littafi don tauye mutum dan karamin mutumin nan ne da yara ne kusa da suke magana yara ne har ka mai da su to kuma yana zuwa don girmamawa to shi ne suke aikin shi a nan alaƙa ya zo din girmamawa ne a kowace da aka ce ubai kamar da aka ce a ƙa'idar larabci an ce ta kila kuma ce mai hankali idan aka ce kuma su kaina ɗin ƙaramin hankali amma abu da kirki da ƙaramin hankali wanda da hankalin ta sai ka kula da ke ganowa wanda ake gani masu hankali ne mata fi hankali shi da ake ce su haila su haila su haila bayan su kaina wata suhailar kada ce suhailar ko suhailar mace ba ina ce ta suhailar wa sauƙin al'amari wanda sauƙin da ke ka kula da gano ta ma za ka ta kuma wani ce ake ganin su masu hankali to nan da jiri ne da girmamawa an gai ne dawa da kowa ubai shi fa annan mamu wanda babbawan Allah an gane amma kuma a ƙa'idar larabci da jiri amma ma'ana babban bawan Allah wanda a bayan sai ka kula da ke gano shi eh an gane ne ne ya wajen fajjal fajjalla ilahi ubangiji na ya girmama laisa shay'in kai babu wani abu fa da misali da yake kama da Allah babu walakin na alal kalki sai dai mafi girman halitta fadalan wajen fifiko wa rutubatan da daraja a alal kalki fadalan wa rutubatan wajen fifiko da daraja Muhammad shi ne annabi Muhammad la kal abu wanda bawa in shi Ibrahim bai da fata ma a sake gaya maka bai da kamta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da kamta ka duba wani zuri da shi Ibrahim yake yana faɗin girman Allah yana faɗin girman manzon Allah ya ce faccen da ilahi ne da ke ubangiji ko babu wani abu da yake kama da shi to in ka kira Allah ka dawo a halitta ma ba wani abu da yake kama da annabi Muhammad ko shi ne yayi anan karkan bai yake cewa mini walaysa bishidil mustafa gairu ainihi babu ko bai kama da manzo Allah ba shi annabi Muhammad yawa shi ne kai shi Ibrahim ya saba da ya saba da cewa ya ji ku da ni kauni an hamni kauni to sai ce mene liza ta ba ko ba mun jawo jan liza kabila ya ga zama yake kama zuciya na wato ta kaskanta ko ta bautu za ta makali kabila ya ga zuciya na ta zama ta bautu da soyayya san da mamu ta makali zuciya na ta zama ta bautu li hubbihi da soyayya yake hasalau ko kuma ka ce ta makalli zuciya na ta zama ta kaskanta da kaunansa yake kaskalau sai ya zamo na ɗaurace na tuku gawane jami'a ahibbaɗi gabaki ɗaya na tuku gabaki ɗayan masoyana me ya sa na tuku ga masoyana yi hukki yi tafiya da kaunan annan mamman eh shugaba ya ce waza wannan maganar ba ba fa koye shi ba zancen koye shi a fili yake duk wanda ka zamo suna gwada mun soyayya saboda ce sun sani na su kuka bauti har ta gana da annan Muhammad yawo ko kuma yace kasalautu da filin mata addini a ce kasalautu a da ake kasalautu to da na tubar da gaba sai masoyana eh yuhubbi ya ga nan ma amma ma na kasa lau na kaure jami'a aibadi da ba shi din mutu ana na kaure da mutu eh yuhubbi ya ga kauna na Muhammadu wanda wannan magana ba dole kace ba wannan san koyi a cikin take na sai an ja wajen Hmm.
باب لدى لا العليم المنزل صليت عن زيها وغلاوة لا عليم الله المنور
نعم إليك to anan yace wala duna katini din nan yace a wani ma'anan kuma yana ɗaukar waza wannan magana yake faɗa duna katimi banda katimul awliya shi kan ban guna man ka da soyayya abla ba eh sai jan kenan radiyallahu ta'ala a wata ma'ana Allah wa alam amma ta ga kan jinjidu yace aljidu kyakkyawan mace eh shi ne a wani bai ya ga shobra kenan yana cewa yana cewa a menene yana cewa alajalisun muktara ya alajalisun muktara bilgubbi muridan anil bihi tashi bil makalimi ne ko yace ada ku saura jalisun muktara ku nemi zama da manzon Allah kaman misali la ya dan baya ya da ni zama manzon Allah shi Ibrahim shi ku nemi tare da manzon Allah kaman ya yace bilgubbi da irin wannan soyayya amma kuma wuri da alibi wanda wannan soyayyar yana tabbacin da bai kyakkyawan mace ma'ana ki ta san kyakkyawan mace da irin kusan kowa ya ganta da yana san ta ko da shi ba yake in kana so ka dara zama da annan mambo kamar da soyayyar da ba a yi da kyakkyawan mace an faɗi magana an gane karatun wani cikakken soyayya ne cikakken loba ko loba ne ko cikakken loba ko wani musamman ne na soyayya da ke wanda ba a yi da samun shi wato ya kakura ma ne soyayya kai irin wannan sura na Muhammad to za ta dinga zama da shi to shi in kai irin wannan kuwa to ta fi jin madani wannan sura da ta zama da ababen nema mun kauce saman da ba abin da suke yi Allah ya Allah ƙara mana kamata Yeah. to kaje a ga shi to mata ga kalbin ji ni ba ke kyawu mace ba ta sha ba ta soyar da zuciya na ba ta tsani ba ta tsani soyayya ba ta dauke raina ba malaki shi ba shi wa shi ce ma waye ta kyawu mace mala ni ba ya da sarabu shi shi duk wannan da ka gani kawalwayen ya Kakkan maciji ne wata kyan mata, wata kyakkyawan mace kakkan maciji. sai ka je ka fara cizon sai ka mutu ya tsara ka ja addini bai damu da cewa yake ta masa a ma buciyar addini yau sai ka je ka rufa ma a filin baka da shi takura to Allah bai Allah ka gonda ya wurin mata da sha mata da kanka ne ne mara mawa da dinga gasa masa gada a hamu na'am eh haka ne haka ne ka koma tana ganin ita ne kyakkyawa ne ita ka zari a waje ka zari kuma can ya ja mata halaka ta je ta fada hannun halakakku to shawar ki taramu duk wannan kawarwayoyin ya ne na da ɗa halƙani a nan gaba in ka nasarta ta da kan manzan Allah sai ka ga wannan ma shi shi ne almunazzahi ya abun tsarkakewa sallai ko? Shi Ibrahim ta sallai ni fa na mantu na su kuma allaila da barin laila da maila wannan mata mata yi sanda da sanda su wasu matan da laraba ke musu waka an ce wasu matan babu kamar ta tsoni ji da ne da amma ana so ne a a buga misali da su